بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin za mu tashi daga babin da yake hana yin bahaya a hanyar mutane na باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها babin da yake bayani akan hani game da yin bahaya a hanyar mutane ko inuwarsu ko hanyoyin da ruwa yake tafiya قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da haƙƙi ba to tabbas sun ɗaukar wa kansu wani ƙirƙirar laifi sannan kuma sun ɗaukar wa kansu wani laifi mabayyani وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce اتقوا اللا اتقوا اللاعنين na ku ji tsoron mala'anta guda biyu mana guraren da ake la'anta guda biyu ku ji tsoronsu
قالوا وما اللاعنان sai suka ce waɗanne ne waɗannan guraren guda biyu قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake biyan bukata a hanyar mutane ko inuwarsu رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد babin da yake bayani akan an yi hani mutum ya yi fitsari a ruwan da baya gudana
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a rinka yin fitsari a ruwa wanda yake baya gudana
رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة babin da yake bayani akan cewa makaruhi ne eh, uba ya fifita wasu daga cikin 'ya'yansa lokacin da zai yi kyauta
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال an karɓo daga Nu'man dan Bashir Allah ya yarda da shi yake cewa babansa ya zo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce إني نحلت بني هذا غلاما كان لي na ba wa ɗana kyautar wani bawa da nake da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mai أكل ولدك نحلته مثل هذا duk yaranka ka yi musu irin wannan kyautar فقال لا sai ya ce a'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to ka fasa waccan kyautar da kai وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa duk yaranka ka yi musu irin wannan kyautar قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة sai Nu'man dan Bashir yake cewa sai Bashir mahaifin Nu'man yake cewa a'a ba duka na yi musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ku ji tsoron Allah ku yi adalci a cikin yayayenku Ah, Nu'man bin Bashir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi masa wannan bayanin sai ya zo ya janye wannan sadakar da ya yi wato Bashir kenan mahaifin Nu'man dan Bashir وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا نعم.
قال نعم قال أكل لهم وهبت له مثل هذا نعم.
قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya kai bashir di yaranka kaya musu irin wannan kyauta kuma shin kana da wani yaron ban da shi ya ce eh ina da shi kuma ba duka yarana ne wa wannan kyautar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai haka ne to kada ka sa ni shaida akan abin da yake zalunci ne وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka je ka sa wani ya zama shaida ba ni ba kana fatan su duka su yi daidai da kai wajen biyayya sai ce in sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai haka ne bai kamata kai abin da kai ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام babun da yake bayani akan cewa haramun ne mace ta nisanci kwalliya saboda wata mutuwa da aka yi mata sama da kwana uku sai dai idan mijinta ne to shine za ta nisanci kwalliya tsawon wata hudu da kwana goma
عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت an karɓo daga zainab yar abi salama allah ya yarda da ita ta ce دخلت على أم أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه Ah, zainab yar abi salama take cewa na shiga wajen ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinta abu sufyan ya rasu
فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها sai ta ce a kawo mata wani turare wanda aka haɗa shi da nau'uka na turare daban-daban sai ta shafawa wata yarinya sannan ita ma ta shafa a ɓangarorin fuskarta ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة na'am غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ta ce wallahi ba ni da buƙatar sanya turare sai dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa akan mumbari لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة bai halatta ga matar da ke imani da Allah da ranar lahira ba eh, ta ƙi yin kwalliya saboda mutuwar wani mamaci sama da kwana uku sai dai idan mijinta ne to za ta ƙi yin kwalliya har tsawon wata hudu da kwana goma قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جهش رضي الله عنها حين توفي أخوها na'am فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة Ah, yake cewa ah, take cewa ita wato ah, Zainab bintu Abi Salama bayan nan sai na shiga wajen Zainab bintu Jahash lokacin da dan uwanta ya rasu ita ma sai ta sa aka kawo mata turare sai ta shafa turaren sannan ta ce wallahi ba ni da bukatar turare in ban da na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana faɗi akan mimbari bai halatta ga mace wacce ta yi imani da Allah da ranar lahira ta ƙi yin kwalliya ga mamaci sama da kwana uku ba sai in mijinta ne shine za ta ƙi yin kwalliya tsawon wata hudu da kwana goma.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد babin da yake bayani akan cewa haramun ne dan birni ya karbi kayan dan ƙauye ya siyar masa hakanan haramun ne a tari waɗanda suka kawo kaya daga wasu garuruwan na daban kafin su shigo kasuwa hakanan haramun ne a siyar ah, hakanan haramun ne a yi ciniki akan cinikin wani hakanan haramun ne mutum ya nemi aure akan neman auren wani bayan sun riga sun karkata sai dai idan mai neman auren ko kuma mai cinikin shi ne ya yi masa izini mana idan wanda ya riga ya cinikin ya izini ya ce ya fasa to za a iya sake yin wani cinikin sabo hakanan idan neman aure ne wani yana nema sai ce ya janye wani zai iya shiga
عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه an karbo daga Anas Allah ya da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana dan birni ya karbi kayan dan ƙauye ya siyan masa ko da kuwa dan uwansa ne shakiki wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق kada ku dinga taro hajoji har sai an kawo su kasuwa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد kada ku dinga tarar mahaya kada kuma ɗan ƙauye ya ba wa ɗan birni kayansa domin ya siyar masa ma'ana ɗan birni ya je ya nemi ɗan ƙauye cewa ya ba shi kaya ya siyan mai فقال له طاووس ما قوله لا يبع حاضر اللباد Dawus yake tambayar Ibn Abbas me ake nufi da eh, kada ɗan birni ya siyar wa da ɗan ƙauye kaya قال لا يكون له سمسارا sai yake cewa kada ya zama dillalinsa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ɗan birni ba zai siyarwa da ɗan ƙauye eh, kaya ba sannan kuma kada ku dinga yin kore ma'ana mutum ya ƙara kaya ya ƙara kuɗi akan kuɗin da aka sani na kaya ba don ya siya ba illa kawai domin ya ja mai siye ya zama ya sai kayan da sama da farashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa kada ɗayan ku ya yi ciniki akan cinikin eh, ɗan uwansa kada ya yi neman aure akan neman aurensa kada kuma mace ta tambayi a saki ‘yan uwarta saboda ita ta samu damar da za ta bararraki annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya hana waɗannan a cikin hadisin da abu huraira ya rawaito na'am وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي a wata ruwayar abu huraira yake cewa maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana eh, tare
وأن يبتاع المهاجر للأعرابي hakanan eh, ya hana eh, mutumin makka wanda ya yi hijira ya siyar da kayan ɗan ƙauye balaraban ƙauye وأن تشترط المرأة طلاق أختها ko kuma mace ta sharɗanta cewa sai an saki ‘yar uwarta وأن يستام الرجل على على صوم أخيه sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi tayi akan tayin ɗan uwansa ونهى عن النجش والتصرية annabi ya hana kore sannan kuma ya hana eh, idan mutum zai sai da akuyarsa ko kuma tinkiyarsa ya ba ta magani ko wani abu wanda zai sa nonanta ya cicciko saboda a yaudari ne shi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Ibn Umar Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يبيع بعضكم على بيع بعض kada ɗayan ku ya dinga yin ciniki akan cinikin sashi.
ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له kada kuma ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa sai dai idan shi ne ya masa izini متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga hukubatu dan amir yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce المؤمن أخو المؤمن mumini dan uwan mumini ne فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر bai halatta a gare shi ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa mumini ba ko ya yi hudu ba wato neman aure akan neman auren dan uwansa ba sai dai in ya bari ya ce ya fasa auren wannan matar رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها babin da yake magana akan an hana mutum ya wulaƙanta dukiya in ba ta hanyar da shari'a ta yadda da ita ba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنت قال أبو رسول دقا أبو الله هريرة الله صلى الله يهديه.
عليه وسلم yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا Allah yana yarje muku abubuwa guda uku kuma yana kin abubuwa guda uku فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا Allah yana yarje muku ku bauta masa kada ku yi shirka da shi وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Allah yana eh, so a ce kun yi riko da igiyarsa cikin haɗin kai ba tare da kurar rabu ba.
ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال Allah yana ki muku cece ku ce da yawan tambaya da kuma wulaƙantawa da tozarta dukiya ma'ana ku dinga amfani da ita inda bai dace ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة warrad ɗaya daga cikin sakatarorin muhira ɗan shi'uba yake cewa muhira ɗan shi'uba ya yi min imla'i ma'ana ya sani na rubuta wani littafi zuwa mu'awiya Allah ya ƙara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan kowace sallah ta farilla yana cewa
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan kowace sallar farilla yana karanta wannan addu'a la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yake cewa sannan kuma ya rubuta zuwa ga mugira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha- kasance yana hana cece kuce da wulakanta dukiya da yawan tambaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana wulakanta iyaye mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta binne mata da ransu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta mutum ya dinga hana haƙƙin da ya wajaba a kan shi kuma yana neman haƙƙin da ba na shi ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا Babin da yake magana akan an hana mutum ya kasance ya yi wa musulmi nuni da makami ko da gaske ne ko ba da gaske ba sannan babin yana bayani akan cewa an hana mutum ya miƙa wa wani takobi tana zara daga cikin gidanta.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار kada ɗayan ku ya yi nuni zuwa ga ɗan uwansa da makami saboda bai sani ba babu mamaki shedan ya soki ɗan uwan nan nasa da wannan mashin sai ya zama cewa ya jawo masa hanyar da zai fada cikin wuta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه a وأمه wata ruwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya yi nuni zuwa ga ɗan uwansa da wani ƙarfe ko makami to mala'iku za su la'ance shi ko da kuwa ɗan uwansa ne shakiki wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتعاطى السيف مسلولا an karɓo daga jabir Allah yarda da shi yake cewa manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a miƙa takobi tana zare
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن Abu Dawud ne ya rawaito da Turmuzi kuma hadisi mai kyau ne باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne mutum ya fita daga masallaci bayan kiran sallah in dai ba da wani uzuri ba عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن mun kasance muna zaune tare da abu huraira a cikin masallaci sai aka yi kiran sallah in ji abu sha'asa فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد sai wani فقال mutum ya tashi ya miƙe ya kama tafiya sai abu huraira ya bi shi da kallo sannan ya ce
فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم amma wannan tabbas ya saba wa baban alƙasim wato annabi sallallahu alaihi wasallam رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب كراهة رد الريحان لغير عذر babin da yake magana akan cewa idan aka yi wa mutum kyautar turare ba a so ya ƙi ansa in dai ba da wani uzuri ba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من عرض عليه ريحان فلا يرده na'am فإنه خفيف المحمل طيب الريح duk wanda aka ba shi raihan wato turare to kada ya ƙi ansa saboda shi turare ga ƙanshi ga shi kuma ba shi da wahalar ɗauka رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب an karɓo daga Anas Allah ya da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya kin an turare idan aka bashi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة في من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه babin da yake magana akan cewa makaruhi ne a yabi mutum a gabansa in dai ana tsoron wata ɓanna za ta faru in an yabe shi ɗin amma wanda ba a zaton haka to ya halatta a yabe shi عن أبي موسى رضي الله عنه قال an karɓo daga abu musa al'ashari allah yarda da shi yana cewa سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح ويطريه في المدحة
abu musa al'ashari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana yaban wani kuma yana wuce gona da iri wajen yabansa فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai kun hallakar ko kuma kun yanke bayan wannan mutumin mana za ku sa shi ya girman kai ko ya dinga jin shi wani ne muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا abu bakara yake cewa akwai wani mutum da aka ambace shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya yabe shi
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai canka قطعت عنق صاحبك ka yanke wuyan dan uwanka يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبك أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد idan ba dama sai mutum ya yi yabo to ya ce ina zaton wane kaza da kaza ne in ya kasance yana ganin shi da haka ɗin amma fa Allah ne yake masa hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ake yi wa taskiya akan Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن همام بن الحارث ابن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجفى على ركبتيه فجعل يحثو فجعل يحثو في وجهه الحصباء an karɓo daga hammam ɗan harif yake cewa niqdad Allah ya yarda da shi ya ga wani mutum yana yabon Usman radiyallahu anhu saboda haka shi niqdad sai ya je ya gurfana akan gwiwarsa ya je ya dinga watsa wancan mutumin tsakoyi فقال له عثمان ما شأنك sai Usman ya ce masa me ya faru ne haka فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب yace manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne yake cewa in dai kuka ga waɗanda suke yaban mutane to ku watsa musu ƙasa a fuskar su رواه مسلم muslim ne ya rawaito فهذه الأحاديث في النهي وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة yake cewa wannan hadisin da ya zo yana magana ne akan an hana yin hakan ma'ana ka yabi mutum a gaban sai ce amma akwai wasu ah, dalilai waɗanda suka zo akan cewa ya halatta a yabi mutum a gabansa malamai sun ɗauke su akan cewa ah, idan mutum ya zama yana da cikar imani wato wanda ya- za a yaba ɗin yana da cikar imani ba zai samu ruɗu da yaban da za a yi masa ba kuma ba zai jawo masa ya shiga cikin fitina ba to in dai an samu haka to ya halatta a yabe shi a gaban shi ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أرجو أن تكون منهم Na'am. ai أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها mana yana daga cikin ah, guraren da suka zo waɗanda suke nuna ya halatta a yabi mutum a gabansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina abubakar ya ji shi yana faɗan cewa akwai ƙofofi a aljanna kowace ƙofa akwai wanda za a kira ta wannan ƙofar sai sayyidina abubakar yake cewa shin akwai wanda za a iya kira ta duka ƙofofin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kuma ina fatan ka kasance daga cikinsu kaga ana annabi ya yabe shi kuma a gaban shi
وفي الحديث الآخر لست منهم na'am أي لست من الذين يسبلون إزارهم خيلا a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ce duk wanda yake jan tufarsa eh, saboda girman kai to yana da wata azaba akan haka sai sayyidina abubakar yake cewa to ainihin tufa ta ya manzan Allah ta dan sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai baka cikin waɗanda suke jan tufarsu saboda girman kai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan gurin ya yabe shi a gaban shi وقال لعمر رضي الله عنه ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sayyidina umar baka taba bin hanya ba face sai shedan ya canza hanya ya bi wata hanyar wacce ba taka ba
والأحاديث في الإباحة كثيرة وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار آه شي إمام النووي yake cewa hadisan da suke nuna halaccin a yabi mutum a gabansa suna da yawa na faɗi wasu daga ciki a littafi na mai suna al'aska
باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne idan kwalara ta sauka a gari waɗanda suke ciki su fita kamar yadda makaruhi ne waɗanda suke wajen garin su shigo
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ko a ina kuke ce mutuwa ta riske ku ko da a ce kuna cikin wasu katangu ne dogaye
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kada ku cusa kanku a cikin halaka
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد an rawaito daga ibn Abbas Allah ya da shi yake cewa Umar ɗan Khattab ya fita zuwa Sham lokacin da ya je wani guri da ake ce mai sarf sai shugabanni na rundunoni suka haɗu da shi أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام قد وقع بالشام aiwa Abu Ubaida da sahabbansa suka ba wa Umar labari cewa kwalara fa ta sauka a Sham
قال ابن عباس فقال لي عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا Na'am. Ibn Abbas wanda ya rawaito hadisin yake cewa sai Umar ya ce mun ka je ka kira mun manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen Makka waɗanda suka fara yin imani da shi. Sai Sayyidina Umar ya shawarce su ya ba su labarin cewa garin da muke dosa fa akwai kwalara a can sai suka yi saɓani.
فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه Na'am.
وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Na'am.
ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء sai wasu daga cikinsu suke cewa tun da dai ka fito ne saboda wani al'amari to ba ma ganin ka fasa yin wannan abin da ka fito wasu kuma suka ce a'a kana fa tare da manya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu mutanen daban muna ganin kada ka shigar da su cikin wannan bala'in
فقال ارتفعوا عني ثم قال sai ce to ku tashi ku bani waje sannan sai ya ce ادعوا لي الأنصار yace ka kira mun mutanen madina فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم yace da na kira su sai nemi shawarar su sannan kuma su ma sai suka faɗi irin abin da mutanen makka suka faɗa kuma irin saɓanin da mutanen makka suka yi su ma mutanen madina irinsa suka yi mana wasu suka ce a tafi wasu suka ce a koma فقال ارتفعوا عني sai ce ku tashi ku bani waje ثم قال ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح sai sayyidina umar yake cewa to je ka ka kira min tsofaffi daga cikin ƙuraishawa waɗanda suka yi hijira lokacin buɗe makka
فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء yake cewa su lokacin da suka zo gaba ɗayansu ba su yi saɓani ba sai suka yi ittifaƙi akan cewa kawai a koma madina kada a shigar da mutane cikin wannan bala'in
فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر na'am فأصبحوا عليه sai sayyidina umar ya yi shela a cikin mutane ya ce to ni fa gobe zan hau abin hawana kuma ku hau abin hawan ku mu juya فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله sai abu ubaida bin jarrah yake cewa da sayyidina umar yanzu za ka guje wa kaddara kenan فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة sai umar yake cewa ya abu ubaida ina ma da wani ne ya faɗa ba kai ba amma kai bai kamata wannan kalma ta fito daga bakinka ba وكان عمر يكره خلافه umar ya kasance baya so ya saba abu ubaida نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله sai ce eh za mu guje wa kaddara ne zuwa wata kaddara أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله yake cewa ya kai abu ubaida yanzu in buga maka misali idan a ce kai ne kake da raƙumi sai ya zama cewa ta sauka a wani kwari kwarin nan yana da ɓangarori guda biyu akwai ɓangaren da yake da ciyayu masu kyau akwai ɓangaren kuma da fari ya kama shi yanzu idan ta je inda yake da fari ai ta yi kiwo da ƙaddarar Allah idan kuma ta je gurin da yake da ni'ima ai nan ma ƙaddara ce ta kai ta
فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abdullahi dan Abbas yake cewa ana cikin wannan saɓani sai Abdurrahman bin Auf ya zo dama kuma ya ɗan tafi biyan wata buƙata ne sai yake cewa aini ina da ilimi ma akan abin da kuke tattauna na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kwalara ta sauka kuna cikin wata ƙasa to kada ku fita idan kuma kwalara ta sauka kuna shirin shiga wata ƙasa to kada ku shiga
فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف sai Umar Allah ya ƙara masa yarda ya gode wa Allah da wannan muwafaƙa da ya ji ya samu daga abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dama kuma ya saba samu متفق عليه ya juya ya tafi ya kama hanya tare da ragowar sahabbai bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga usama allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها idan kuka ji labarin kwalara a wata ƙasa to kada ku shige ta وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها idan kuma kwalara ta sauka a wata ƙasa wacce kuna cikinta to kada ku fita daga ciki متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a wasu darussan da za su zo nan gaba. Kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.